Abdullah bismillah rahman rahim alal halifatu aliyu harazim halifa shehu tijjani babba shine sai da aliyu harazim ya faɗa kamar ta halabi hazal kusfi wanda yake ya kawatu da wannan sifar almutakaddim wadda ya gabata sifar da yake ta gabata a baya sahalahu zuhuru fil khalqi irin wannan ya inganta a ce ya bayyana kansa a cikin halitta bayyana tana inganta gare shi a cikin halitta wa taqaddumu alaihim da hucewa gaba a kansu wa ilaihi yulqil muridu nafsahu ga irin wannan ne wanda yake muridi zai jefar da kansa ma'ana ya saki kansa don a tafi da shi ga tsari madaidaici wai ka tafi a sarahu ya bibi gurabinsa wa yamta sulu awamirahu ya bi umarninsa wa yastanibu nawahiyahu ya nisanci da abin da ya hani wa mu'araratahu ya nisanci yin jayayya da shi walau bi kalbi ko da a zuci ne a ce ga yanda shehin ya ce a yi shi kuma zuciyarsa ta riya masa wani abu can daban bai za fa ala haza idan ya kata wannan sa'ala min mahari farul lillahi wa karamihi bi sari faqarihi wa lisani zullihi bi jahi habibi sai ya roƙa daga tsantsan baiwa ta Allah da karamci na Allah ta fuskar shi muridin ya bayyana bukatarsa da harshen kaskan da kansa ya roƙi Allah da alfarman masoyinsa ai habibillahi wa nabiyihi ai masoyin Allah annabin Allah an ya rahamahu bil fatil akbar ala da kudwati cewa ubangiji ya ji kansa ta fuskar ya masa babban fatayi a hannun wannan abun koyi nasa wannan shehi nasa wa man lam yadlu bil fata min abwabihi durida duk wanda ya ce ba zai nemi buɗi ba daga ƙofofin buɗin to za a kore shi ne ba zai ba inda za shi ila kai zuwa ƙarshen abin da shi sai dai aliyu harazim ya faɗa wani kala an shehi kaulahu ya ciro daga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu magana da shehu tijjani da ya ce ilam ka sani an alfata cewa buɗi wa rasulullahi ta'ala da saduwa ga Allah ta'ala fi haratul ma'arif a halara ta sannan Allah la ba'asuhullahu ta'ala illa ala yadi asabil iznil hasi ubangiji baya sakin wannan sai ko a hannun wanda suke suna da izini na musamman wa mata faqadal iznal hasa a matkar shi ko wa mata faqidal iznul hasu matkar an rasa izini na musamman lam yujad min Allah fatun wala usul bayan da za a samu buɗe ko saduwa daga wajen Allah walaisa lissahibihi illa ta'ab me shi ba abinda zai sai ko ya ta wahala wa man ta'allaka bi budara atkutub tasawu wanda ya rataya da cewa bara ya ta duba littattafai na sufaye wasara ila Allah bin naqali minha ya zamo ya tafi zuwa ga Allah ta fuskar cirowa daga littattafan nan wal ahzi minha da ruko daga gareta wa ruju ilaiha da komawa gareta wa ta'wili alaiha da dogara da ita laisa lahu min sairihi illa ta'ab ba abinda zai gamu da shi a wannan tafiya da yake yi sai ko wahala wala yasul lahu min Allah shay'u ba wani abu da zai samu daga wajen Allah na ni min al-usul ila haratil ma'arif muna nufin dangane da saduwa ya zuwa halara ta sannan Allah wal itisas ko ke bantuwa ya zama yana cikin bayan Allah wanda Allah yake banta wa masawabu amma lada dangane da karanta littattafan da aiki da abin da yake cikin ta fa yasul lahu to wannan zai samu gare shi bi kadar ikhlasi gwargwadon yadda ya duba Allah a karantawar da aiki da abin da ya karanta intaha wannan bayani ya dake ya kare bi tasarrufin galilin amma bayan da asalin yake aka kawo shi ba an dan gyara kadan an dan sassauya kadan qultu nace inji sharif lidhalika yajibu alal muqaddami wannan ne yasa ya zama dole akan muqaddami an yanka ayyanka ne kowaye shi an ya rufe kadrahu ya gane matsayin samin hazar bayani daga wannan bayanin da aka wala ya juzu lahu an ya hula bainal muridina wa rabbi ba daidai bane ya tsare tsakanin muridai da ubangiji au ya qada ahum anil qudwati ko ya tsare su daga samun wanda za su koyi da shi iltifata minhu lima fi aidi saboda yana wayoge ga abin da ke hannayensu yana nufin ya ga ya karbe wani abu daga hannunsu kalar alamatun nazifi mai yawan sani shehu nazifi ya ce wa min aswal ahwali fil muqaddam ahmadi yana daga mafi munin halaye a cikin wanda yake muqaddami a dariƙar nan ta tijaniya an yas an yastariqa ya bautar da bayan Allah wa yasta abida man yulqinu hul da ko ringa bautar da wanda yake lakana masa wuridi min al ihwan daga yan uwa bil istihdami majana ta fuskar ya sa su ringa masa aiki a kyauta ba tare da ya biya su ba haya aminhum aw ta fuskar cewa suna jin kunyarsa ba za su iya cewa sai ya biya su ba ba za su iya cewa ba za su yi aikin ba ko ko dan ya musu dole wa an yi sakhiran fi shawati nafsaniya ko ya hore su a cikin abin da yake sha'awarsa ta zuciyarsa wawaye shaidaniya da bin san zuciyarsa na shaidan wa an wanzifa alaihim ya ringa dora musu wani abu wa daumi lisanil hali ko da ba ya fito fili ya faɗa ba amma zama ya nuna haka shine da harshen hali misalar wazaifil mazaniya kamar irin murgu kamar irin haraji da wato wakili na gwamnati yake dorawa ko wakili na sarki yake dorawa wai gurimu na hu zalika zama suna biyan sa wannan ragama ala unufe musu turmuza hancinsu wata satura li ararihim don kare mutuncinsu wata ka li a ararihim ba li a gararihim ba ne wata satura li a ararihim don kare mutuncinsu a araru wattika a min shari don kiyaye sharinsa wa mata halafa wanda ya jinkiri wa lami wadda ma alaihi bai ba da abin da ake kansa ba yurma sai zama ana jifan sa bi alsinatin hidadi da harsuna masu kaifi bi aswa'il irtidadi da mafi munin a komawa ba obi dalwal ibadi a ringa korarsa ana nisan tashi wasu il'itikadi ko a ce shi din nan bai da kuduri kyakkyawa a jefe shi da mummunan kuduri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna neman Allah ya kare mu daga irin wannan qala ta'ala wani tabaraka ta'ala ce ya komi manzannin da suka gabata suka faɗa wa al'umma su cewa ya ku mutane na la as'alukum alayya mala ban tambaye ku ku bani dukiya ba bisa isar da aikin Allah ina jiriya illa Allah ba wanda zai bani lada sai Allah lada na Allah ne mai bani wakala a wani wajen kuma ubangiji ya ce wala yas'alukumu amwalakum manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba in yas'alukumu ha domin in ya tambaye ku fayufikum ya zama ya lallace muku wajen tambayar tafhalu za ku zo ku yi rowa wai hurji arganakum zai fidda kiyayyaku dukiya zuciya ba ta son a ce za a raba ta da kuɗi wa haza mushahadun bil iyani wannan abin gani ne kuru-kuru fi hazin zamani a irin wannan zamani a irin wannan wakaci alazi kadis to umidat fihil iwan wanda an mai da yan uwa kamar bayi a ciki wasu tudi mafihin niswan ana sa mata ayyuka daban-daban wasu tuliya fihi alal ihwan an samu rinjaye a cikin wannan zamanin bisa yan uwa allahumma ya ubangiji wa inni uzu habika zuriyata min ash-shaytan rajim hakika ni ina neman ka kare ta da ita da zuriyarta daga shaidan abin jefewa ila an kala har zuwa da shi shau nazifi yace wa fi awarifil ma'arif ya zo a littafin awarifil ma'arif wa min adabi shuyuhi at-tanazzuhu amma lil muridi nisanta daga dukiyar muridi yana daga labduban shehunne wa hidimatihi da nisanta daga hidiman muridi kasance za su dora wa muridi wata hidima wal iltifaqi min janibihi da neman tausasawa daga janibinsa bi waji min alwujuh to ta fuska daga fusako li'annahu ja'a lillahi ta'ala shi yasa domin shi muridi ya zo ne dan Allah muridi abin da ya kawo shi wajen shehi Allah neman saduwa da Allah kyakkyawar saduwa fayu ja'alu naf'uhu wa irshadu halisal wajhi la ta'ala shi yasa kamata ya shi shehin ya sanya amfanar wadda zai wa muridin da shirya wadda zai wa muridin don a tsarkakakkiya don Allah ta baraka wa ta'ala amma zuwa shehu lil muridi min afralis sadakati abinda shehin ne yake bayarwa ga muridi na daga dora shi akan tafarkin Allah yana daga mafificin sadakoki wa qad warada domin ya zo a hadisi mata sadaka mutasaddiqun bi sadaqati ba wata sadaka da wani mai sadaka zai yi a farala min ilimin yabi suhufin nasi wadda yake tafi daga ilimin da zai yada a cikin mutane ya ilimin da zai yada a cikin mutane wa gargalar lau ta'ala tanbihan ala rusu malillahi wa idan su tilmi na shabi hakika allah tabaraka ta'ala ya ce dan faɗakarwa bisa tsarkake abin da yake na allah da kare duk abin da yake na allah daga duk wani abu mai gurɓatawa inna ma nuɗe muku wajen lahi la nuri domin kun da za an wala shukura dahir da muna ci da ku ne don neman yardar Allah ba ma nufin wani sakamako ko godiya daga gare ku fala magili shehi an yarlu ba ala sadaqati jaza bai dace ba ga wanda yake shehi ya ce zai nemi wani sakamako bisa sadakar da yake illa an yasara lahu fi shay'in min zalika ilmu sai fa idan wani ilimi ya bayyana gare shi a cikin wani abu daga wannan ya rido alaihi min Allah da ya zo gare shi daga wajen Allah fi kabulin rafi minu a cikin karɓar tausasawa daga murida au kana salahun ya tara ali shehi fi haƙƙin muridi bi zalika ko kuma ya zama akwai wata gyaruwa akwai wani gyara da zai bayyana ga shayi a haƙƙin muridi a cikin ɗora masa wani abu ya zama shayin yana ganin ɗora masa wannan zai ja masa wata gyaruwa babba a faya kunu talabusu bi malihi wal irtifaqi bi himatihi li maslahatin ta'udu alal muridi sai ya zama cuɗanya da za a yi da dukiyarsa ko kuma neman taimakawa da hidimarsa ya zama don wata maslaha ce da za ta koma kan muridin mamunatul ga'ilati wadda an amince halakar wata a ƙarshe min janibi shi daga wajen shi unzuru ka dubi shi a littafin a warifin ma'arif ƙala Allah ta'ala wani tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ya alamul musu da minar musu Allah ya san mai nufin ɓanna daga mai nufin gyara fi ma amad bihil balwa abna alwakati dangane abinda musiba ta gama 'ya'yan wannan zamanin da wadda awa da kuma masu yawan homa masu yawan takama da cewa sun kai wani matsayi ko sun shehunne ne alhali ko ɗora kafa akan hanyar irada ma ba su ba su zama ma muridai ba balle su kai shehunne wasallim taslam ka miƙa kai ka kubuta ka yadda da abin da aka faɗa ma ka kubuta wasu girbi na fuska ta gana ka mai da hankali da gyaran kanka ka ribatu wai ya kawar kurula faɗanda ina hana ka daga yawan surutu ka dawo kana da nama kullum amalu ala shakira ce ne da su kowa ya aiki bisa tsarinsa farabu kuma alamman huwa ahadai sarila ubangijin ku shine masani da wanda yake bisa tsari na shirya wanda yake tafarkinsa na shirya ne wa fi bugatul mustafid ya zo altafin bugatul mustafid wa amma qawlu sayyidina radiyallahu anhu amma fadin maulan mu shehu tijani Allah ya kare da gare shi da yace wa alaihi an yata ba'ada an ta gare mu duniya wajibi ne akan sa ya nesa daga dora musu biyan wani abu na duniya fakat taqaddama anif ya gabata gare mu a kusa annahu mizanu dariqil irshadi wadda awati ila Allah ko anna anna mizanu dariqil irshadi cewa ma'auni da ake auna hanyar shiryarwa wadda wata ilallah da kira zuwa ga Allah huwal istigina'u amma fi aidin mad'uwina shine nuna wadatuwa daga abin da yake hannun su wa'anda ake kira wa azamul arkani inda wannan shine mafi girman rukunai a wajen sufaye waliye masu dora bayi akan hanyar Allah babban rukuni a wajen su shine su nuna wadatuwa daga abin da yake hannun muridansu da almajiransu falwajibu a tana zuhu an da mai fi ma fi aidihim abin da yake wajibi tsarkaka daga sa rai a cikin abin da yake hannun muridai bai haisu yu'addu tashawufu ila zalika inubtule bi fi badinihi ko bai haisu ya uddu tashawufa ila zalika inubtule bi fi badinihi baliyatan azimatan inda zai lissafa hange zuwa wannan idan an jarabe shi da shi a badininsa zai dauka a matsayin musiba ce mai girma wa kubatan mu'ajjalatan azaba ce da aka gaggauta gare shi min Allah daga wajen Allah tabaraka ta'ala in shi ya zamo yana hangen abin da yake hannun muridinsa to ya gane cewa wata azaba ce babba Allah ya yi masa har yake hangen abin da yake hannun muridin in ba haka ba me ya shi da abin da yake hannun muridin shi da yake kokarin ya dora muridi ga hanyar Allah tabaraka ta'ala ya kamar ya san Allah kenan wanda ya san Allah ko me zai ringa hangen abin da yake hannun bayan Allah duk mai hangen abin da yake hannun bayan Allah ai bai san Allah ba tun da wanda yake ya san Allah ya san komai na Allah ne da bayan da abin da yake hannunsu duk na Allah ne shi yasa me zai hange shi falle ja ila Allah ta'ala yasa wajibi a kansa ya dawo ya fake ga Allah wai ta rawa alaihi ilaihi ya kaskan da kai gare shi fi rafiha anhu a wajen dauke wannan daga gare shi wa ya shahida fi sarfi zalika anhu ya kokari a cikin juyar da wannan daga gare shi mujahidat nafsi ta fuskar tsayi yaki da ransa wata fikiri ha ya tunatar da ita bima ashara ilaihi sayyiduna radiyallahu anhu da abinda shugaban mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya nuni gare shi a mota gida wato shi shehi ko muqaddami ya kudurce annallahu wal mudi wal mani cewa Allah shike bayarwa shike hanawa ila har zuwa ƙarshen abin da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa fa in galabatu nafsuhu idan ransa zuciyarsa ta rinjaye shi wa harjala da su'ali da zalika minhu ya fita zuwa matsayin ya marin ga roƙon abin da yake hannun nasu a fili alam ya sani kannahu kad hasiral miza cewa hakika shi ya yi asarar ma'auni ya ɓaci wada gafi higata ɗuyan ya shi shige a cikin sa matuka shi shige ko huwan naji in salima lahu rasul mal wa lam yu'aqab bil hirma shi za a ce yayi sa'a idan ya zamo ainihin dukiya kudi jarin sai tsira gare shi ba a yi masa azaba da horarsa da hana shi shiga hadarar Allah ba li'annahu haraja ila talabbus bi da'awil kaziba domin shi ya fita ne zuwa cuɗanya da homa wato wadda take ta ƙarya cika baki na ƙarya cewa ya san Allah ko zai shiryar ga Allah alhali bai san Allah ba wa ma'alumun ma huwa aljaza'u ala zalika sakamakon da ake gamuwa ko da shi bisa homa abu ne wanda yake sananne wal iyaz billahi muna neman Allah subhanahu wata'ala ya kare mu qultu nace in ji sharif wa alam anna agalbal muqaddami na fiye da dariƙa ta tijjaniya ka sani cewa mafi yawan muqaddamai a dariƙa nan ta tijjaniya ta zimo na bihazal adab suna lizamtar wannan ladabin suna tsayawa sau da kafa su aiki da wannan ladabin falayu dalibu na talami zata bi shay'in min duniyahum ba sa neman almajiransu cewa sai sun ba su wani abu na duniya li'anfusihim aw li iyalin ko dan su kawunan su ko dan iyalin su illa afradun qala'ib sai ko yan wasu tsiraro mimman hasalu ala taqdimi daga wanda suka samu zama wasu mukaddamai wa hasalu ala tasawufi ma suka samu sanin su da sufanci min bidul kutubi daga cikin littattafai fazannu anna ma yarawna fil kutubi suka dauka cewa abinda suke gani a cikin littattafai min kalami akabirul ula awliya daga zantutukan manyan waliyai allazi la yalufi baril hayani min dalalin wanda baya wakunta a wasu zamanai daga shagwaba a ce wanda yake babban waliyi a ga yana wata abu wanda yake kamar shagwaba ne duba da matsayin da Allah ya bashi au shaɗin ko kuma shaɗin fi baril harrata a sashen halarori su ɗauka cewa irin wannan yan ɗabi kwalaihim su ma zai hau kansu lujar da na musta dawo an yi hako fi tattara kalimatul maksu wata bil jalali a bil jama'a don zara cewa su sun samu dama su kwaikwaici sufayen nan ko manyan bayan nan na Allah manyan waliyan nan saboda suna ganin suna iya kawo irin kalmominsu wadda yake an fatar da ita an fatar da ita da jalala ko jamala wa man manna Allahu alaihi bi subati shay'in kamilin wanda duk Allah ya masa baiwa da zama da wanda yake shehi cikakke wa kana hasanal adabi ma'ahu ya zama mai kyan ladabi tare da shehin da Allah ya hore masa zama tare da shi sadiqan ne ya tafi mutaba'ati mai gaskiya ne a cikin mansa ma'al maski alami zani shari'a tare ko da cewa yana riko da ma'aunin shari'a salima min haza da'il mu'ure zai kubuta daga wannan ciwo mai wuyar magani kalal imamun nazifi shugaba nazifi ya ce wa karamatul balwa hakika musiba ta gama bita gari mai ba'ari man hallaful mashayiha da cewa wasu daga cikin wanda suka zo daga baya suka zama su ne halifofi na shehunne suna dora wa mutane wani abu cewa sai an ba su kaza a matsayinsu na halifofi bai hukumin irsi da hukuncin cewa sun gaje shi sun gaji shehunan augairin ko wani su limuridiyam suna dora wa muridansu duniya cewa sai sun ba su duniya su wani abu na duniya kurhan min bisa dole ko daga muridan wa ragama ala unufi bisa turmuzahancin muridan kala nazifi ya ce kama huwa mushahadun bil iyan kamar yadda abin ake ganin sa kuru kuru na uzu billahi min al-khusran wal khizlan muna roman Allah ya kare mu daga asara da tabewa kala nazifi ya ce umin muhaladati amsali haula sarama saramin ad-da'il urai abinda yana su daga abinda yana su daga ciwo mai wuyar magani ya nasu ne saboda cuɗanya da irin wannan liman la yuraqibullah ga wanda baya lura da Allah bai san Allah ba min al-muqaddamina daga wanda suke muqaddamai allazina tazul wuridal muhammadiyya shabakatan wa masirata wanda suka maida wuridin nan na dariqa tijaniya wadda take muhammadiyya suka maida shi kamar tarko suka maida shi gurin farauta qultu nace inji sharif inna hadha kullahu wannan bayani da nazifi yayi gaba ɗayan salayan dabiqu baya ruruwa illa al'ad iyaye dariƙa sai ko masu da'awa a dariƙa wanda ba sun same ta bane hakika ta fuskar da'awa ne wa illa in ba dan haka ba muqaddamu shehi wanda suke muqaddamai na shehu radiyallahu anhum Allah ya kara da gare su haisu tajiduhum duk inda ka same su hadiyuhum fil hadaya tsarin da suke bi a wajen kyauta a wajen yi musu kyauta hadin mustapha sallallahu alaihi wasallam shine tsarin manzon Allah abin zabi sallallahu alaihi wasallam tsarin su a wajen karɓar kyauta kamar tsarin manzon Allah ne min kabulin ma qaddima ilai daga karba abinda aka kawo musu in an kawo musu za su karba wa da mita shawufi lima fi aidi muride da kuma cewa ba sa mai da hankali ba sa hangen abin da yake hannun muridansu wajen mi ulazi na sahibu namun baki ɗayan wanda muka abince su in ji sharif fahim ala hazal kadami baki ɗayansu suna kan wannan kadama sannan innal murida sannan shi wanda yake muridi ya ji alaihi an yi sahiha niyyatau ya zama wajibi a kansa ya tsaya gyara niyyarsa fi taqdimi ayi shay'in min al-hadaya ila shay'i dangane da ba da wani abu na daga kyauta ga shehinsa a ihwanihi ko yan uwansa a ammatil mu'minina ko gaba ɗaya mu'minai mutabariya min alhawl wal quwwati ya zama duk sanda zai ba da kyautar yana mai kubuta daga dabara ko karfi kai ya dubi cewa shi mai dabara ne shi yasa har yake bayarwa kai ya dubi cewa shi mai shine shi yasa har yake bayarwa ya ɗauka bayarwar da yake horewa ce ta Allah ya ɗauka abin da yake hannunsa daman dukiya ce ta Allah shi kawai riko aka bashi mukinan bi annal ladzi adahu wallahu yadda ya sakankance cewa wanda ya bayar din Allah ne ba shi ba wa anna sharafahu la la yatajawazu la yatajawazu akwai ta la yatajawazu kaunahu wasilatan fi isali qalilin min qalilin cewa daukakarsa bata ketare zamowarsa tsanantuwa ba a cikin sada ɗan kaɗan daga ɗan kaɗan daga baiwan Allah muta zakira yana mai tuna bi anna shehahu cewa shehinsa wasu da tu ilalla shi ne wasu ɗarsa shi ne tsanantuwarsa zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala fil imani a wajen ba da gaskiya walaki ne da sakankan cewa wasilatuhu ilallahi shi ne tsanantuwarsa zuwa ga Allah fil hayr lazihu wa adwam wa auka a cikin alherin da yake ya fi ɗorewa ya fi wanzuwa hasatan musamman wannan mashayiha ta dulu alaihimul hadaya min babin su shehunne kyauta na shiga musu ta wannan kofa wata ruju filhini min babin ahara tana fita kuma nan take daga daga wata kofar kuma ila mustahiqiha wajen wanda suka cancance ta yanzu nan za a tara wa shehi kudi yanzu kuma za a ga babu saboda yanda aka tara masa shi ma ya dauka ya rabar ga waɗanda suke sun cancanta wal hulasatu a takaita magana a nan a rairo magana ya ji ba an ya kunar muridu wajibi ne wanda yake muridu ya zama mutu makina mai makamil infagi mai samun dama daga matsayin ciyarwa min masu hulifafi daga abin da aka ba shi ruko duk wata dukiya da aka ba shi a matsayin ruko alima ya sani bi anna ma biya da cewa abin da yake hannun samin malin na daga dukiya falaisa illa amanatan fiye da ba wani abu bane amana ce a hannunsa falaisa illa amanatan fi yadi wa annal malik al haqiqi ya ce wa mamaliki na haqiqa huwa allazi yajudu liman yastayqu bima yastayqu shine wanda yake yin baiwa ga wanda ya cancanta da abin da ya cancanta wa illa in ya zamo yana wani hange daban a halaka nafsahu min haisu la dare sai ya halakar da kansa ta inda bai sani ba suma kala shehu nazifi sannan shehu nazifi ya ce zariyallahu anhu Allah ya kare da gare shi wa karkila hakika an ce ma aflaha man aflaha illa bi subati man aflaha wanda suka rabauta ba abin da ya jawo suka rabautan sai ko hada zama da wanda ya rabauta wa ma fasada man fasada illa bi subati man fasada wanda suka baci ba wani abu ya jawo suka baci ba hada zama da wanda suke batattu itar li subatikal man ada inna dibatu zukun dibatu ita lissu ba tika man hada ka zaɓi wanda yake mai biyayya ga abutarka in za ka yi abuta to ka yi abuta ga wanda yake mai cikakken biyayya inna ɗiba'a ta sulkun ɗiba'a domin ɗabi'a tana sasar ɗabi'a ɗabi'a tana sasar ɗabi'a a yanzu nan aka sa garwashi a karfe shi da toka to shi ma ba da ɗewa sai a ga ya koma tokar ba zai ci gaba da ci ba sabanin inda ba a sa shi a toka ba قال الله تعالى ubangiji tabaraka ta'ala ce rahmatu rabbika khairun mimma ajma'un rahma ta ubangiji ta fi daga da abin da suke tarawa wa ma inda la khairu lil abrar abin da yake wajen Allah ya fi ga bayan Allah managarta atastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa a wani wajen ubangiji yake cewa yanzu daidai ne kuma sanya abin da yake koma baya ku ba da abin da yake fiyayye ku karbo wanda yake koma baya faman kana haka za fa dawo fa innahu muridun wa shaydanu murillul halaki faman kana haka za wanda ya zama da wannan sufar fa dawo ba kai ba shi ka kyale shi fa innahu maridu shi mai taurin kai ne maridu mai taurin kai ne wa shaydanu shaydan ne murillul halaki da yake badda halitta yusharu ladifatu ga wata mas'ala ta tausa a labarin neman a sukubi wanda na amince da shi ya bani labari annahu kala cewa ya ce ita fa kalima bari abu na ilmashayi ya dace gare ni tare da wani wasu daga cikin 'ya'yan shawunai mai man yusharu lahu bil ilmi wassala daga wanda ake nuna su da cewa su masu ilimi ne masu gyara ne anna ahla baladina cewa mutanen garinmu aslahumullahu Allah ya gyara lamarin su wa bizahum ya kiyaye su lamma na zalabe mu yayin da shi wannan ya sauka gare su jama'u lahu ma yusammunahu bi ma'rufi shay suka tara masa abin da aka sani da kyautar da ake wa shehi istaqallahu sai amma da aka kai masa sai ya ce yo ai basi ba sun tara dan kadan wasu zarahu ya ga wulakantuwar abin da suka tara fasara duwa layin bilwail wasu ya zama ne musu mummunan addu'a da kayato da halaka wal halakati da halaka wa qillatin numu da cewa arzikin su ba zai gaba ba wal hayri cewa ba za su ga mu da alheri ba wal barkati ba za su gamu da albarka ba fata ne sai shi wannan mutum ya zo mun wahu ala tilkal halati yana bisa wannan halin na fushi da mutanen gari hujja da ni a sururu sahihul buhari sai ya same ni ina karanta littafin sahihul buhari fa qala li yace da ni aina wasalta ya fulano ai na ka tsaya ina karatun ka kai a yanzu kai wane qultu lahu nace da shi kad wasaltu na kai ga hadisin da yake cewa kana sayyiduna dauda ala nabina ba alayhi salatu wassalam ya kullu min amali yadi a shugabanmu annabi dawud mafificin salati da salami ya tabbata ga annabinmu da kuma gare shi ya kasance yana ci ne daga aikin hannunsa shi da kansa yake aiki ya siyar abin da ya samu daga wannan shine abincinsa ba ruwansa da dukiyar wani ba ruwansa da dukiya ma ta hukuma wa na fisar da hadal hadisi sharifi ya nazifi ya ce sai na faɗa masa ni na cikin zara karanta wannan hadisi madaukaki al'azimil qadar madaukakin daraja madaukaki fankasar bizalika sauratu jin wannan ne yasa ko fankasar bizalika shaukatu sai tsananin ko sauratu tsananin fusatarsa ta karya da jin wannan magana daga gare ni wanda fa'ad bihi jamratu garwashin sa ya bice da sababin jin wannan magana wasu ya kaza min rakalati ya farka daga gyangyaɗin da da yake kai wa min sinati gaflati daga gyangyaɗin rafkanarsa faraja alƙabuli ma'arufi ya koma don ya karɓo abin da wato aka tara masa na alheri wa kana ba'arul muwaffaƙi na ya ƙoro sashen wanda aka wa gam da katara suka san daidai ya kasance na cewa ina maho ma'aruf ma'arratun a wato dahir da haka ɗin a aibi ne a uffin wadda za a ce a tir da ita wala shakka ba kokonto annal ma'arata cewa aibi talhaqu man yalubuhu tana riskarwa duk wanda ya tsaya neman irin wannan uffin lahu wali ma dalabahu tir da shi da shi da abin da ya nema wa bi isatil hirfatu irin wannan a ce sana'a ce ai yayi muni hiya anan ita wannan wato ita wannan tada wa fil uhudul muhammadiyyati yazo a cikin littafin uhudul muhammadiyya na shehu sharani su malaha sannan ba abu ba ne ɓoyayye annahu ya ta'ayyanu ala kulli mani da almashahata fi ɗari cewa abu ne wanda yake ya ayyana bisa duk wanda yake da'awar cewa shi shayi ne a ɗariƙa an yi ta zahar birame duniya cewa ya bayyana kansa a matsayinsa na mai jefar da duniya watarki maɗa'i mai hallar zizati ya zamo mai barin jin daɗin ta ne mai daɗi wa malabis ya nafisa da tufafin masu tsada wa fursha rafi'a da shimfiɗar ta maɗaukakiya wa marakibiyar masauwama da abin hawarta wadda take a bayyuwa alama wa zalika wannan kuwa liyan layat ba a hulmukalli duna don kada masu rataya da shi su ce za su bi shi fayi haliku su halaka fayi na umlata akalu na mashadahu su ba za su iya gane matsayin da yake wannan babu takardar sirge ko da zamo akan gaskiya yake wa rubama kazzabu fi da'awa da yawa sukan karyata shi da wannan hina ya rauna alahu tu halifu a kawalahu lokacin da suka ga ayyukansa ta bambanta da abin da yake faɗa fa ya jubuhum ya zama ya tsare su fa ya jubuhum shahidul qawli abin da suke gani a fili na maganganun sa ya zama ya tsare su wa kadhalika ta'ayyunu ala shehi haka nan yake wajibi akan shehi an ya kuna aksara min al muridina saharan bil layl ya zama ya fi sauran muridai rashin bacci rashin bacci da daddare wa aksarun hawfa mafi yawansu tsoro a waƙasaruhun ju'a mafi yawansu jin yunwa wa aƙalluhun lagawan mafi ƙarancinsu yasasshen aiki ko yasasshen magana wa aksaruhun sadaka ta zama ya fi su duk sadaka wa zalika wannan liya kuna imaman dan shi muƙaddamin ya zama shugaba yi kuta dabihi da za a koyi da shi fil af'al a cikin ayyuka wa ma za ka na aksar rahum nauman amma idan shehi ya zama ya fi duk muridansa yawan bacci ya fi su yawan bacci wa aksar rahum akalan ya fi su yawan cin abinci hatta sa rabin da muka bane dube har cikin sa ya zama kamar cikin dabbar da ake kira dubu mai katuwar ciki wa aksar rahum lagawan ya zama ya fi su yawan wasa waƙalum sadakatan ya fi karancin yin sadaka wa khairan da yin alheri fa inna mai raunin nufusum alaihi za su dinga ganin ai sun ma fushi shehin laruratan dole falla ya sutu lahu qadamu fil imamati shi yasa ba wani digadigi da zai samu tsayawa gare shi a cikin limanci a cikin jagoranci wata ruruhul rutbatu sai wannan rutba ta kore shi anha wata ruruhul martabatu anha sai wannan martaba ta kore shi daga gare daga wannan martabar wadda awahul mashahata zurun da yace shi shehi ne kage yake karya ne wa buhtanu barna ce karya ce wula burhana alai da ba wani hujja a kai wani shehi zarro an karbo daga shehi zarro radiyallahu anhu Allah kara da gare shi zara aita mai da ilma sharta idan kaga wanda yake da awa cewa shi shehi ne multa bisan bi hamsin ya cuɗanya da ɗaya daga cikin abubuwa biyar fa zarhu to ka kiyaye shi bi gaya ci jodi ka iyaka iyawaka awwaluha abu na farko alwalatu lissaladi ne hada kai da salakai bil kulliyati gaba daya aw mu'adatun bil kulliyati ko ya zama yana gaba da su gaba daya li'annahu fil awwal min muttaham domin shi a na farkon wato abin tuhumta ne wafis sani annabiyin kuma mashgulu bi malaya ne ya mai da hankalinsa ne ga abin da bai shafe shi ba shi in yace zai zubinci sarakan ana tumtarsa anya ko ba yana zubintar su bane dan neman wani abu nasu na duniya in kuma yace zai gaba da su to ya mai da hankalinsa ne ga abin da ba dace ya mai da hankali akai ba asani abu na biyu a galabatul hawa alirin jihar son zuciya a kansa bilintisar nafsi ta fuskar neman taimako ga kansa wata sayi fit tawili da yalauta wasu a wajen tawili li shurati ne ya sami shurawa wa ƙa'ihi da faɗa guraren yakunan da ya je a biyu juhim da fusako minal ilimi wanda sun yi kama da ilimi tushbihul haƙa ta yi daidai ta yi kama da a ce gaskiya ce walai sarbihi alhali ba gaskiyar bace asalis abu na uku a ta'usufi duniya yalotawa a duniya bin marahata alaiha da kwaikwaitar masu duniya wal iqtida ibn da koyi da su illa yakuna bi fairin ilahi sai ko idan ya zama yana yin wannan ne da wata baiwa da ilhama da ya samu daga wajen ubangiji arrabi'u abu na hudu hubur ya sati san shugabanci wa alamatuhu alamar san shugabanci al-istitba'u shine bibiya wadda labin nasil nafsi da neman mutane ga kansa bi ma amkana yanda ya samu dama min gari ta kofin al'amarin dini ba tare da kula da wani tsari na addini ba wala gararin shari'in ko manufa ta shari'a ya zaru wajuhu da fuskar wannan manufar ta shari'a zai zamo ta bayyana alhamis abu na biyar ittisa'u lisani yalwata harshe bid da'awa da cika baki wal da suka fi a karani a cikin yan uwansa wani zara'i da wanda suke kinnan samin ahalin ɗariƙati daga ma'abuta ɗariƙa kullum ma da halafi ma huwa fihi da duk wanda ya shiga abin da ya shiga cikinsa abin da shi wannan ɗin ya shiga a cikinsa wasu yi ala nafsi da yin yabo ga kansa wa ala salafi ko ya ringa yabo ga magabatansa to shi ma duk wannan wanda yake ma abokinsa ba wanda za a saurara ba ne yana cikin wanda aka ce fa zarhu bi gayati juhudika ka kiyaye shi iyaka iyawaka ka kiyaye shi iyaka iyawaka salam da sun tashi